alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah za mu komo darasi na biyu na wannan littafi mai albarka na al'usulu sitta da kuka ce ba sai an huta ba kun tuna mini da al'imamu ali radiyallahu anhu wata rana ɗaya daga cikin ɗalibansa ya isko su da ake ce ma kumail da rana dai ya ini da azumi da dare kuma sai isko sai yana kiyamun laili bayan ya kare sai ce masa ya amiral mu'minina ya kai shiga mummunai saumun bin laili wa kiyamun bin nahari wa amrul musulmina bai na zalika ala tastariha ya ce ya kai amirul mu'minin da rana ka ini da azumi kuma su daddare ka kwana kana kiyamun laili kuma da ranan bayan azumi ga shugabanci na al'amarin al'umma ya kamata ka rika hutawa sai imamu ali ya ce masa rahatu ha'uridu ya ce hutunta ne nake so me ke nihi wannan wahalar da kan nawa da nake yi a yanzu don in samun mata hutu ne a ranar da hutu baya karewa ana gane da kyau ko me yake so ya nuna masa sai an sha wuya a nan sannan a sha daɗi a ina a sha daɗi yan magana suka ce sai an sha wuya akan sha daɗi ko wanda shine kenan a takaice dai a muhallu shahin na kawo shi ne a nan da in nuna muna ita wannan duniyar hwa indai har ana so a ji daɗin gobe to a nan duniyar sai an wahalar da kai a wajen me a wajen bin allah maɗaukakin sarki ta hanyar ibadu ga sunan iri-iri Allah ka dawo da mu akan haka za mu tashi al'asulu salis asali na uku malam ya ce anna min tamamil istima'i kuma lalle yana daga cikin cikar istima'i ma'ana cikar haɗuwa a sam'a wa ta'a ji da biyayya ga shugabanni liman ta'ammara alaina kinan ji da biyayya ga wanda ya shugabance mu walau kana abdan habashiyan ko da ko a ce bawa ne na habasha ana gane da kyau ko ma'ana ko da a ce bakin bawa ne da kuke kyama ko da a ce shine ya kasance shugaban ku to ku yi masa biyayya wannan asalin sa riwaya ce ta Imam al-Bukhari hadisi ne da yake a cikin Bukhari fa bayyana Allahu hadha bayanan shafiyan sai Allah ya yi bayanin wannan bayani wanda yake warkarwa daga rishin fahimta kafiyan kuma wanda yake isa yake wadatarwa bi wujuhin min anwa'il bayan ta fuskoki daban-daban na nau'ukan bayani shar'an kuma Allah ya yi bayanin wannan a shar'ance ma'ana a dalilai na alkur'ani da hadisi wa kadaran kuma ya yi bayanin shi a kaddare abinda yake nuhi da a kaddare shine duk mutanen da ka gani babu shugabanci a cikinsu ko duk mutanen da ba sa ma shugabanninsu biyayya to za ka gani Allah ya jarabce su da me da musibobi fito na fito da shugabanni na jayo mai musibobi to shine a kaddare wa ma libya min na biba'id ko libya ai babban misali ce kenan Allah ya ce su yi ma shugabansu ka zafi biyayya shar'an kenan ba su yi mishi biyayya ba sai bala'i ya sabka musu wannan shine kadaran kenan a kaddare kenan a kaddara ma sun game sun ga sakamakon rishin mi rishin biyayya mala yace ga sudan kuma ana gane da kyau ko shine ma'anan shar'an wa kadaran a shar'ance da kuma a kaddarance duk mutanen da ba sa ma a yana daga cikin akwalikin a me yake da suna ɗaya daga cikin magabata ga sunan shi al'ahamu dai ƙaunin nasa yake cewa man istakhaffa bil ulama'i zahabat akhiratahu wa man istakhaffa bil umara'i zahabat dunyahu duk wanda ya raina shugabanni duk wanda ya raina malumai to zai lalata lahirarsa ne domin in ka raina malumai kenan ba za ka ɗauki ilimi ami ba a wurinsu shi kuma ilimi ta hanyar wa ake samun shi ta hanyar jahili ake samun shi ko 'yan siyasa ta hanyar malumai ya ce duk wanda ya raina malamai to ya lalata lahirarsa ya ce wa man istakhaffa bil umara idhabat duniyahu shi kuma wanda ya raina shugabanni to zai lalata duniyarsa ma'ana al'ummar da suka raina shugabannin su to duniyar ba za ta musu daɗi ba ƙasar za ta lalace ta wargaje wannan shine kenan kenan wannan nau'in mutanen guda biyu Allah ya umarce mu da yi musu biyayya ana gane da kyau ko na'am yace thumma sara hadha al-aslu la ya la yu'rafu inda akthari man yadda ilim yace sannan sai wannan asalin ya kasance ba a san shi ba a wajen mafi yawan masu ikirarin su masu ilimi ne ma'ana da yawa daga sai masu ikirarin su ilimi ne ba su san wannan asalin ba sun jahilci wannan asalin na biyayya ga shugabanni fa kaifa al'amalu bihi to to balantana ma su yi aiki da shi ma'ana abinda baka sani ba ba a mazancin mi ba a mazancin kai aiki da shi ana gane da kyau ko shine ma'anan shine ma'anan wannan a takeice wannan asalin abinda malai yake so ya nuna mana shine daga cikin asallai wanda Allah ya bayani shine as-sam'u wat-ta'a li ulati al-umur ji da biyayya ga shugabanni shugabanni ko biyu ne akwai shugabanni na addini akwai shugabanni na me na na mulki na duniya shine karkashin fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulul amri minkum malamai suka ce humul ulama'u wal umara'u su ne malumai da kuma me da kuma jagorori ana gane da kyau ko wannan shine kenan ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa la yasluhu nasu fawda la sarata lahum wa la sarata idha juhaluhum sadu ce mutane ba za su taba gyaruwa ba inda babu shugabanni sannan shugabanni ba za su taba iya gyaran al'umma ba in ya kasance jahilai ne ba su da mi ba su da kan gado ba su da matsalar da muke hamara take nan ko akwai shugabannin amma dai sai a hankali to dole sai an samu biyu kamin dai a samu al'amari su gyaru a samu shugabannin kuma shugabannin su kasance masu mi masu ilimi shine la la yasluhu nasu fawda la sarata lahum wa la sarata idha juhaluhum sadu wannan shine kenan a takeice wannan shine asalin nawa asali na uku to nan ya kamata a ce mu kawo shi ma kamar yadda muka yi a can ayoyi da hadisai to nan bari in rage muku a kawo aya guda uku ta umarni a guda aini na kawo ta ba ko bayanta to bismillah hanya haka aya take yauwa ba haka aya take ba to ga ga ga ga alaran manan kusan mu ya ayyuhal ladina amanu abiu allaha wa rasulahu wala tawallaw anhu wa antum tasma'un wala tawallaw anhu ko Wa antum na'am tasma'un.
na'am wala tawallaw anhu wa antum tasma'un jazakumullahu khairan wannan tana yi sosai الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم- يا أيها الذين آمنوا mhm اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ba ta shiga a ciki ba ta shiga a ciki to aha aya mai bayani akan biyayya ga shugabanni ta farko dai ni na kawo ta ta biyu alarma ya kawo muna ita Mhm. to mu je ta uku aha ita ce na kawo wa ulil amri minkum aha a'a akwai magana shi Ah? akwai magana shi ana gane da kyau ko karanto ayar aha na wal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim to daga cikin umurninsa kuma ga hadisai da zamu kawo fatafshalu a wannan ita a barta can wajen bangaren ijtima'i eh wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu min jumlati ma atana bihi ar-rasul aha as-sam'u wa ta'aku na'am li wulati al-umur na'am yanzu mu koma wajen hadisai hadisai suke da yawa to aka muna hadisai akan biyayya ga shugabanni wannan hadisin da malai kawo na walau kana abdan habashiyya aha
man tamassaka bi sunnati dakhala aljanna
to wannan wannan hadisin baya shiga ciki baya shiga ciki karara na'am wanda yake karara akan haka na akwai hadisan sai dai ba a haddace su bane ana gane da ke ko akwai hadisan sai dai ba ku haddace su bane jayyid Ah, daga cikin su manzo Allah yace alal mu- alal alal mar'il muslimi sam'a wa ta'a ana gane da ke ko malami Umar bi ma'asiya yana akan kowane musulmi yayi shi yayi biyayya ga me ga shugabanni matukar ba umurce sa da mi ba malam da sabo sannan kuma yace man khala'a yadan min ta'a faqad khala'a laqiya Allah yawm al-qiyamati la hujjata la hujjata la hujjata la duk wanda ya ki biyayya ga shugabanni to zai hadu da Allah a ranar alkiyama baya da me baya ta hujja da zai ba Allah madaukakin sarki haka kuma yace man ra'a min amirihi shay'an falyasbir wanda ya ga mummunan abu na kuntatawa da ake musu da shugabanni suke to yi haƙuri hatta talqauni alal haud ko har sai kun haɗu da ni a me yake da suna a wajen tafki na'am haka kuma ubada bin samit yace bayana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'a fi manshatina wa makrahina mun yi manzon Allah mu baya akan shi da biyayya mun so ko ba mu so ba wannan shine kenan sai dai akwai ka'ida a wajen malaman aqida suka ce lil umara'i mutlaqit ta'a lit ta'a al mutlaqa للأمراء مطلق الطاعة للطاعة المطلقة su shugabanni suna da biyayya ce ƙayyadadda ba biyayya wadda ba ta da ƙaidi ba shi ne ma'anar akwai atta'al mutlaka ita ce biyayya ta kai tsaye ido rihe ina yi bari na bari ana gaya da kyau ko? to mutlaka ta'a ita ce biyayya wadda take da ƙaidi kenan ƙaidi na biyayyar shugabanni shine in ba su yi umarni da me ba da sabon Allah to anan kuma la sam'a wala ta'a babu shi ba biyayya ana ga da kyau ko a wannan lokacin sai a ce musu ba ta sabuwa bindiga a ruwa na'am za mu zo ga al-aslu rabi asali na hudu bayanul ilmi wal ulama'i asali na hudu shine bayanin da Allah yayi na ilimi ana ganin da kyau ko wal ulama da kun bayanin da yi na malumai ma'ana su waye maluman Allah wal fiqhi wal fuqaha da bayanin da Allah yayi na fiqhu da faqihai ya an ce dai fiqhu ana nuhin dai duka dai eh, me yake da suna ilimi na addini wa bayanu man tashabbaha bihim da kuma bayanin da Allah yayi na waɗanda suka yi kama da su walaysa minhum alhali ba su daga cikin su ma'ana sun yi kama da malumai amma ba maluman ba maluman Allah bane وقد بين الله تعالى هذا الأصل كما ألا يا بين وأن أصل في أول سورة البقرة أفرق سورة البقرة من قوله دقفت إنساء تعالى يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم كتنا نئمة دا لنئم تدكو إتا وأوفوا بعهدكم كتك القولين أوفي بعهدكم زنتك القولينك وإياي فارهبون كمني كذي يكماتا كوني صوروه ila qaulihi kenan sauran ayoyin ma suna shiga ciki har zuwa fadin sa ya bani isra'ila ya ku banu isra'il uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum kuma lalli na hihita ku alal alamina akan sauran halittu akan sauran mutane amma malamai suka ce ana nufin alimi zamanihi ma'ana eh, mutanen zamanin su Allah ya hihita su akan mutanen zamanin su mahallu shahid abin da malike ne da wannan ayoyin a cikin wannan ayoyin Allah ya yi bayani suwaye malumansa suwaye maluman maluman kirki da maluman banza a nan banu isra'il Allah ya ce ya musu ni'ima daga cikin ni'imar da Allah ya musu ilimi da ya basu suna da ilimin amma ilimin ya sa sun kasance mutanen kirki kenan ma'ilmanta ne na banza domin shi yasa daga cikin ayoyin sai ya zarge su atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab kun ganin duka zargin su ne Allah yayi kenan ma'ana yana daga cikin malami na banza wanda baya aiki da me baya aiki da me baya aiki da abin da ya sani ana gane da kyau ko a'a idan muka tsaya dai a wannan ayoyin da malai ya kawo ana gane da kyau ko ai a cikin su ne da ya bani isra'ila ta farko da ta ƙarshe a tsakanin su ne ke da ta'amurun nasa bil birri kuma a cikin su ne ke da wala talbisul haqqa bil batil ko kiyan daga cikin alama ta malaman banza su ne masu cakuɗa me ƙarya da gaskiya wa taktumul haqqa kuma masu boye me masu boye gaskiya ana gane da kyau ko kenan dai shine abin da malaka ne anan har yanzu kuma a cikin wannan ayoyin kamar Allah yana nuna daga cikin babban ni'ima da Allah zai ma mutum yayi saman ilimi ilimi yana daga cikin ni'ima mafi girma da Allah yake ma mutum bayan musulunci ni'ima mafi girma da Allah zai maka shine baka ilimi ga kan musulmi kuma ga kan mai ilimi shine al-imamu al-imamu Shafi'i ana gane da kyau ko a wasu ne suka kawo masa shubha suka zarge su suka ce suka kalubalance sa ku kun ce ku ne mutanen Allah malumai amma ko gashi nan ci da kyasha da kyat tufafin da ma kuke sawa ga sunan sai a hankali wanda kuke cewa kahorai ne su yi kushin daɗi na duniya ko ba haka bane shubha ce ko ba shubha bace kun ce ku ne mutanen Allah amma kun kowa wahala duniya wanda kuka ce su ne mutanen banza yahuda da nasaru sun yi kume a sun yi kushin daɗi da dukiya to shine sai wani waƙe wanda yake shahararre ne yace رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللأعداء مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال yace mun yarda da rabon da Allah ya bamu domin mu ya bamu ilimi na addini su kuma makiyaya ba su dukiya yace ita dukiya nan da kaɗan za ta ƙare shi kuma ilimi fa ya bukala ya zalu yana nan baya mi baya gushewa ana gane da kyau ko shine ma'anan wannan kenan kenan nan shine Allah yake zano musu daga cikin nemomin da ya musu na ilimi da ya ba su wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi sunna kuma yana ƙara ma wannan asalin hitowa hili ma sarrahat bihi sunna abinda sunna ta bayyana fi hadal kalamil kasiril bayyin a cikin wannan magana wadda take mai yawa kun bayyananna alwadih wadda take karara lil'amiyil balid ga wanda yake gama garin mutane wanda yake baya ma saurin fahimta sun masara haza ma'ana bayan ayoyi da suka yi bayani akan falalar ilimi kuma da kuma inda malamai suke na gaskiya kuma hadisan manzon Allah sassan sun zo sun ƙara me sun ƙara bayani akan haka yace sun masara haza aghrabal ashiya'i sannan sai wannan ya kasance kuma mafi bakuncin abubuwa ma'ana daga cikin abubuwa wanda suka ɓoye ma mutane bayan bayyanar su kuma da Allah ya yi na ilimi na gaskiya da kuma malamai na gaskiya bayan bayanin su amma yanzu sai kasance ya wannan ilimin ya ɓoye ma mutane na sanin bayanin wannan fasara al-ilm wal fiqh huwa al-bid'u wad dalalat sai ilimi da fiqh ya kasance shine bid'o'i da bata ana gane da kyau ko malamin da zai zo yana musu tatsuniya shine mai shine mai ilimi a wurinsu ana gane da kyau ko kuma malamin da zai zo yana ba su falala in kai addu'a kaza zaka samu kaza shine malami a wurinsu shine ma'anan albid'i wa dalalat malamin da zai ce musu a kawo kaza za a yi kaza shine kaza a wajensu shine shine malami a wurinsu wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil kuma alhali irin wannan mutanen ko irin wannan malaman mafi tsadar abin da ke wajen shi ne khiyaru ma'ilum ai an fasu ma'in da hum labsul haqqi bil batil mafi tsadar abin da ke wurinsu shi ne cako da ƙarya da gaskiya ana gani da kyau ko wa sara al ilmu alladhi faradahu Allah ta'ala ala al khalqi sai ilimin da Allah ya fallanta shi ga halittu ya kasance wa madahahu kuma ya yabe sa ma'ana sai ilimin da Allah madaukakin sarki ya fallanta sa akan halittu ya yabi wannan ilimin la ya tafawwahu bihi illa zindikun aw majnunun babu mai gayinsa babu mai saken ya gaye sa in ba zindiki ba ko mahaukaci a wajensu ma'ana zamani da ya lalace sai kasance ilimin Allah da annabi ma'ana ilimi na gaskiya ba mai waɗinsa sai zindiki ko majnuni a wajensu ba san ko ana gane da kyau ba lokacin da sunna ta zo misali za ku gani ana ɗaukan masu ɗagaggen wando mahaukata ko zindike wanda san abin da suke yi ba to shine abin da malai yake nufi a ran ne domin malam ya rayu ne a irin wannan zamani zamanin da bid'a ta yi yawa ba a san sunna ba wa sara man ankarahu wa adahu wa sannafa fi at-tahdhir minhu wan nahy anhu sai ya kasance kuma wanda yake inkare ilimi na gaskiya wa adahu kuma yi ƙiyayya da ilimin wa sannafa fi tahziri minhu yayi ta rubuce rubuce game da jan kunne ga irin wannan ilimin na ƙarya wannan haya anhu yayi hani da wannan huwal faqihu al'alimu ana gane da kyau ko shine mai ilimi shine faqihi mai ilimi mana a wajensu mai yaƙi da malaman sunna mai yaƙi da sunna mai yaƙi da tauhidi a wajensu shine wa a wajensu shine malami anan duka wannan malami na bayani akan zamaninsa lokacin da ya taso yana kira zuwa ga sunna da yanda bid'a ta samu gindin zama su da suke da ragamarta yaɗa tauhidi an rike su a matsayin mahaukata an rike su a matsayin zindikai wayancan masu yaƙi da tauhidin da suke kokarin yaɗawa an rike su sune malumai ana gane da kyau ko wannan shine kenan a taƙaice abin da gaba ɗaya malai ke suna mana a wannan asalin shine Allah ya yi bayani ilimi na gaskiya sannan kuma ya yi mi ya yi bayanin malumai na Allah ana gane da kyau ko wannan shine kenan akwai wani waƙe na hausa suke cewa rayuwa in ba ilimi tafiyar duhu ce a gangare rayuwa in babu sani bakar wuya ce kun sani ana gani da ku ya ce haka rayuwa in babu sani zindir kake babu zani dukkanin shi wannan bayani ne na falala ta ilimi Allah ya ce halistawin ladina ya alamuna walladina la ya alamun inama ya tazakaru ulul albab haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna ina daga cikin me yake da suna magana ta al-Imam Ali radiyallahu anhu da waƙensa wanda zai iya siffanta muna wannan magana da malam yake yi yake cewa mal fakhru illa li ahli al-ilmi innahum ala al-huda liman istahda adillau yace wa qadru kullu imri'in ma kana yuhsinuhu والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا فالجاهلون موتى فالناس موتى وأهل العلم أحياء yake babu wanda yake da abun alfahari kamar ma'abota ilimi domin su ne suke haska kama mutane hanya ta shari'a yace kowanne mutum kimarsa shine abin da ya iya yace su jahilai maƙiya ma'ilmanta ne babban maƙiyinka ana gani da kyau ko shi ne wanda ya jahilci abin da ka sani don ko shekara nau za kana gani inda ba ya fahimci wannan abin ba ganin yake mene ne ƙarya kake shirme ne kake shi ne wal jahilu na li'ahli ilmi a ada'u sai ce fafus bi ilmin ta ishayyan bihi abada yake ka nemi ilimi za ka rayu da wannan ilimin hal abada annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u mutane gaba ɗayan su matattu ne masu ilimi su ne wanda suke mai ke da suna rayayyu shi yasa a ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukakin sarki a waman kana maitan fa'ahyaynahu ila akhiril aya a waman kana maitan fa'ahyaynahu malamai suka ce maitan shine lokacin da yake jahilci fa'ahyaynahu lokacin da ya samu ne ya samu ilimi yamshi bihi mai ke da suna finnasi yana tahiya da shi a cikin mutane wannan shine kenan a takaice wannan asalin bayanin shine me ilimi da kuma me da kun malumai na Allah na'am to sai mu zo asali na gaba asali na gaba al-aslul khamis asali na biyar bayanullahi subhanahu li awliya'illahi bayanin Allah madaukakin sarki li awliya'illahi ga waliyan Allah ma'ana Allah yayi bayanin waliyansa na gaskiya wa tafriquhu bainahum da kun bambanta su da yayi su waliyansa na gaskiya wa bainal mutashabbihin bihim da wa'anda suke mutashabbihin bihim ma'ana wanda suke kama da su amma ba irin ba su bane ma'ana masu ikirarin cewa su waliyan Allah ne min a'da'illahi na daga makiya Allah almunafiqina munafiqai wal fujjari da kuma fajirai mutum wanda in ka bi tarihi za ka ji fajiri ne ɗan damfara ne mashayi ne mazinaci ne amma kuma sai a ce maka waliyi ne shine ma'anan wannan alfujjar kidan bayanin da Allah madaukakin sarki na waliyansa na gaskiya da kuma bambanta su da yayi da waɗanda suke ikirarin su waliyan Allah ne wa yakfi fi hada ya ishi bayanin wannan ma'ana ya ishe maka bayanin ya nuna maka bayanin da Allah ya na waliyansa ayatun fi surati ali imran wata aya da cikin suratu da take cikin suratu ali imran wa hiya qawluhu ta'ala ita ce fadin Allah madaukaki qul in kuntum tuhibbuna Allah kace idan dai kun kasance kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni yuhibbukumullahu Allah zai so ku ana gane da kyau ko wannan ayar mai take nunawa mutum ashe ba zai taba kasancewa waliyin Allah ba sai ya kasance muhibban lirrasul ko muttabi'an lahu sai ya kasance mai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mai bin sa kina alama ta farko ta waliyin Allah shine al-ittiba'u mai koyi da tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ayatun fi suratul ma'ida da kuma wata aya da take suratul ma'ida wa hiya qawlu ita ce fadin sa ya ayyuhal ladina amanu ya kun da suka yi imani man yartadda minkum an dinihi ana gane da kyau ko wanda yayi ridda daga addinin sa daga cikin ku fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna to da sannu Allah zai zo da wasu mutane wanda yuhibbuhum suna son su yuhibbuhum Allah maɗaukakin sarki yana son su wa yuhibbu na kuma su ma suna son shi wannan yana nuhin alama ta bi ta mutanen kirki shine hubbullah mutanen kirki daga cikin alama suna son wa suna son wa suna son Allah maɗaukakin sarki shi kuma son Allah ba gabaki yake ba me son Allah ha yawwa biyayya ko ta'atuhu fi ma amara biyayya a cikin abin da ya umarni da kuma nisantar abin da ya hana al-imam shafi'i ce ta'sil ilaha wa anta taz'um hubbahu hadha la amri fil qiyas badi'un law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u ce kana sabon Allah kuma kace kana son Allah ce ai wannan hankali ma baya dauka ce da a ce son kada kake masa gaskiya ne to da ka so abin da yake so ka kyamaci abin da baya so ana gane da kyau ko kenan sifar waliyai ta biyu a wannan ayar shine alhubbu ko hubbullah ta'ala son Allah domin nan Allah ya ce bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu da mutanen da suna son Allah Allah yana son su wa ayatun fi yunus da kuma ayawar take a cikin suratu yunus wa hiya qauluhu ta'ala ita ce fadin Allah madaukaki ala ku saurara inna auliya Allahi lallai waliyan Allah la khawfun alaihi babu tsoro tattare da su wala hum yahzanuna kuma ba sa razana ma'ana la khawfun la yakhafuna fima sayastaqbilunahu wala yahzanuna amma tarakuhu fi dunya ba sa tsoron abinda za su za su iskowa a lahira domin tun a lokacin ɗaukar ransu ana bushra bushra ana musu bushara ana gane da kyau ko innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna ana gane da kyau ko shine ma'anan ba za su ji tsoro ba dan ana musu bushara ba za su ji tsoron abin da zai su lahira ba sannan ba za su shiga bakin cikin abinda suka bari ba aina a duniya shine walahum yahzanuna ba za su ji bakin cikin abinda suka bari ba suka bari a duniya dan za su isko wanda yi shi alkhairi kaman ka ce su waye ne auliya Allah kinnan alladhina amanu wa kanu yattaquna su ne wanda suka yi imani kuma sun kasance masu takawa kenan wannan ayat ta nuna siffa ta uku ta waliyan Allah su ne attaqwa shine tsoron Allah don ka shekara ce muna kai wali ne mai kaza in dai babu alamar tsoron Allah ta tare da kai to aikin banza ne harare cikin duhu ana gane da kyau ko wannan shine kenan sun masara al'amuru inda aktari man yadda ilma sannan sai al'amari ya kasance a wajen ma'ana daga baya kenan daga baya sai al'amari ya kasance a wajen mafi yawan masu ikirarin ilimi wa annahu min hudati alkhalqi masu kuma ikirarin su suna daga cikin shiryayyu daga cikin halittu wa huffazu shari'i masu kuma ikirarin suna daga cikin masu kiyaye shari'a ila annal awliya'a suka je akan cewa waliyai labudda fihim min tarki ittiba'i rusuli dole sai sun bar bin manzanni ana gane da kyau ko me suke ne dole sai sun bar bin manzanni ma'ana a lokacin su an samu masu ikirarin su a kai tsaye suke karbowa daga Allah kenan ba su bukatar sai sun yi aiki da me da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su bukatar sai sun yi aiki da alkur'ani a kai tsaye suke hitowa daga suke karbowa daga manzo Allah shine ma'anan waliyai a wajen su ne wanda suka bar bin manzanni wa man tabi'ahum falaysa minhu su suna ga dun ba wanda yayi manzanni baya daga cikin su sai dai wanda su ya bi su su waliyan ba za ka bi manzo ba sai dai ka bi shi waliyin wala budda min tarkil jihadi kuma dole sai an bar jihadi a zo ai ta yada ai ta yada sufanci ana raba ma mutane babu jihadi sai dai a je ai wa'azi a yada a ce an gafarta muku mutane kaza an baku kaza an baku kaza an gafarta masu wane ba a gafarta musu ba faman jahada falaysa minhu duk wanda yi jihadi to baya daga cikin su ma'ana haka mutanen banza daga baya su kasance wala budda min tarkil imani wat taqwa kuma sai kasance suna ga dole sai an bar imani da taqwa faman ta'ahada bil imani wat taqwa duk wanda ya riko da imani da taqwa falaysa minhum to baya daga cikin su domin abin da ake ma imani da taqwa shine ka wadatu da Allah madaukakin sarki ya kasance kai burin ka shine biyayya ga Allah ba biyayya ga wani ba to in aka ce ko za a yi takawa kenan su ba za a musu biyayya ba su waliyan to sai kasance duk wanda ya yi sifantu da takawa da imani to ba za su za a raba gari da shi dan zai rika sa amma waliyai in sun ce in sun ce ya kawo matar su a cire mata gashin munkiri ana ana gane da kyau ko wannan shine kenan yace faman ta'ahada bil imani wat taqwa falaysa minhu ya rabbana ana gane da kyau ko malam yace ya rabbana addu'a ce ya ubangijinmu nas'aluka al'afwa wal afiya muna roƙonka afuwa da kuma lahiya innaka sami'ud du'a domin lalle kai Allah sami'un ne mai jin addu'a ne ma'ana mai jin addu'a ne kuma mai karba ne an gane wannan asalin da kyau me wannan asali yake bayani Allah ya bayyana waliyai na gaskiya da nami da na ƙarya a cikin nan mun karanto sifofi uku na waliyai wa zai zano muna su a jere kowanne kuma sai da muka gaye shi kuma aya kuma ga ce aya ce ta yi bayani idan mun yi istinbatun zai ne daga cikin ayoyi a ba aya za a gaya mana ba abin gakin kawai za a siffa kawai za a gaya mana aha eh jazakumullahu khairan ittiba'ur rasul wallah ba shi bane a attaqwa jazakumullahu khairan alladhina amanu wa kanu yattaquna amma shine muka gaina karshe ko mm to sauran guda na'am a'a a jumla guda a lafazi guda inda muka kawo shi a'a a'a wannan ita ce muka gayi a ƙarƙashin allazi na amalu wa kanu yadda ko a takawa muka hiddo a cikin wannan ayar hubbullahi ta'ala an manta son Allah ana gane ke ko to bari muku dalla-dalla ana gane da kyau bari mu yi dalla dalla ayoyi guda uku muka karanta aya ta farko kun in kuntum malam yace wannan ayoyin guda uku sun isa su nuna muna wasu waye waliyan Allah sai kawo wannan ayoyin guda uku aya ta farko kun in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum cikin muka ce kenan ana nuhin alittiba'u bin manzon Allah shine siffa ta farko ta me ta waliyai sai ta biyu ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يحب يحبونه suna son wa Allah kenan siffa ta biyu menene hubbullah son Allah shine muka bayyana me son Allah sai ta uku ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun to kaman ka ce su waye waliyan Allah alladhina amanu wa kanu yattaquna su ne wanda suka imani kuma suna takawa shine sai muka ce kenan attaqwa takawa ita ce siffa ta nawa ita ce siffa ta uku ina tsammani ya huto li yanzu ko na ta sai mu zo ga al'aslu asalis asali asali na uku na asadis kai na maida ku baya shi ko na maida mu baya zan jiya tunda ni ne aikai na ni ma zan kodu tun da kai zai ta ciwo al'aslu sadis asali na shidda رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة ما يرضى شبهر da shaitan ya dora ta barin alqur'ani da sunna wattiba'il ara'i da kuma bin ra'ayoyi wal ahwa'il mutafarriqa da son zuciya wanda suke rarrababbu al mukhtalifa wanda suke sun saba ma juna ma'ana masu yawa ne rarrababbu ana gane da kyau ku kinan Allah ya yi bayanin shubuhar da shaidan ya dora na barin alkur'ani da sunna da bin ra'ayoyi da son zuciyar mutane kaman ka ce wace ce wannan shubuhar wahiya wannan shubuhar da shaidan ya dora wa mutane shine annal qur'ana was sunna wai akan cewa alkur'ani da sunna la ya'rifuha illa almujtahidul mutlaq babu wanda ya santa babu wanda ya san alkur'ani da sunna sai wanda yake mujtahidi mutulaki a ilimin usulul fiqh akwai mujtahidai kala biyu ne akwai almujtahidul mutlaq akwai almujtahidul muqayyad ana gane da kyau ko almujtahidul mutlaq shine wanda ya wadaci kansa a wajen fassarar alqur'ani da hadisi ma'ana zurhin ilimin sa ya kai ga zai iya fassara ba tare da ya koma akan mi ba akan tafsirai ya fassara don saboda zurhin ilimin da yi a fannunuka na ilimi wanda su kansu ana ciratowa da gare su a matsayin dalili kamar irin su al'imamu malik mujtahidai ne mutlakai almazahibul arba ake duka ana ce musu mujtahidai ne mutlakai almujtahidul muqayyad shi kuma shine wanda ya zurhi a cikin ilimi amma baya da mazhaba kyarkyararra da ya kyarkyara maka shi ana gane da ke ku irinsu idan muka ɗauko malaman zamanin mu irinsu al'imam ibn usaimin irinsu al'imam al'albani dukkaninsu za a yi ce musu al'imam za a yi ce musu malamai mujtahidai muƙayyadai ana gane da ke ku to sai suka ce alƙur'ani da hadisi ba mai fahimta sai al-mujtahidul mutlaq domin wannan shubahar hadarinta shine sun kawo ta ne don su hana ma mutane dubin alkur'ani da hadisi sai dai kowanne ta allaka da mazhabashi ba san ko ana gane da kyau ba sai a ce kai ba za ka iya ba za ka iya sanin ma'anar alkur'ani ba kenan ka koma su ahalari su ishmawi su iziya ba za ka sanin hadisan manzon Allah ba kuma karanta su dan kai ba mujtahidi mutlaqi bane kenan su za ka karantawa shi kuma su su risala da su qawaidi da su ahadari da hadisai ne ke da kwai da ayoyi a ciki magunguna ne ko to shi ne abinda suke nihi kenan kai sai dai ka yi aiki da magungunan malumai ba za ka yi aiki da mi ba za ka dibi alkur'ani da mi ba da sunna shi ne abinda suke nihi da wannan shubhar ana gane da kyau ko na'am ina ne wurin yake mala yace la ya'rifuha shubhar da shedan yake ya dora wa mutane ta barin alkur'ani da sunna shine wai ikirarin cewa alkur'ani da sunna babu wanda ya san su in ba mujtahidi mutlaqi ba wa huwa al-mawsuf bi kaza bi kaza wa kaza bi kaza wa kaza shine wanda ya sifantu da kaza da kaza awsafan la'allaha la tujadu tammatan fi abi bakr wa umar wasu sufofin da suka dora na cewa wannan shine mujtahidi mutlaqi wasu sufofi wanda ba kama iya samun su cikakku a wajen abubakar da umar ana gahe da kyau ko fa'in lam ya kunin insanu ka zalika idan mutum ya kasance ba haka ba ma'ana bai da wannan siffofin da su suka zano falyu'rid an ha fardan hatman ha فليفرد عنهما فردا حتما فليعرض عنهما فردا حتما to ya kawar da kai daga gare su ma'ana ya kawar da kai daga alkur'ani da hadisi fardan hatman dole ba makawa ma'ana in mutum bai kai mujtahidi bai cika wannan sifofin ba to ba shi ba fassara alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai aiki da ta me da ta malumai la shakka wala iskala fihi babu shakka kun babu iskali ma'ana wai dole ne kwata kwata dai ba za ka ce ka fasara qur'ani da hadisi wa man talaba al-huda minhuma kuma duk wanda ya nemi shari'a a cikin alqur'ani da hadisi fa huwa imma zindiqun wa imma majnun a wajen su to zindiki ne ko mahaukaci ne li ajli suqubati fahmihima dan saboda wahalar fahimtar su ma'ana shedan ya samu su akai kai in ba mujtahidi ne bane ba za ka iya fahimtar alqur'ani ba da sunna da haka ba za ka ɗauko su baka ce za ka yi fassara ko kuma za ka fahimci wani abu kuma za ka shiryu ta hanyar su ana gane yake ko wannan kuma qur'ani ya maida musu raddi Allah yace wala qad yassarna alqur'ana lizikri Allah yace ya ya sauka alqur'ani dan saboda ai ai ai tuntuntuni akan abin da ke cikin sa akwai wanda zai yi tunani to kun wannan kamar suna ma ƙaryata Allah ne ko sun ce Allah ya Allah yace ya sauƙaƙe kuma sun ce a akwai wahala ba wanda ya isa fasara ba wanda ya isa gane Qur'ani da hadisi sai wanda yake mujtahidi suka zano siffofi wanda ko abubakar da umar ba su da wannan siffofi ana gane da kyau ko sai ma ce fa subhanallahi wa bihamdi to sarki ya tabbata ga Allah da godiya a gare sa kan bayyana subhanahu shar'an wa qadaran nawa Allah ya bayyana a shar'ance da a kadarance khalqan wa amran ana gane da kyau ko a halicce kuma da a umurce fi raddi hadhihi shubha a wajen mayar da wannan shubuhar almal'una la'ananna ana kai da ke kun ji malam hayya la'anci ta wannan shubuhar ta kawar da mutane daga alkur'ani da sunna min wujuhin shatta ma'ana ta hanyoyi mabambanta da Allah ya bayyana ya yi raddi akan wannan shubuhar balagat ila haddid daruriyatil amma wanda walwale wannan shubuhar ma har ya kai ga mataki har ya kai ga haddin daruriyatul amma har ya kai ga mataki na larura kun san a shari'a a fiqhu akwai abin da ake ce ma ad-daruratul amma ko ad-daruriyatul amma ma'ana abubuwan da dole ne kowanne musulmi ya san su sune la yu'zarul jahl bihi sune wanda ba a ma mutum uzuri dan ya jahilce su yanzu misali mutum ne bayin sallah sai a ce masa me yasa baka yin sallah sai ce a ni ban san sallah dole bace to ƙarya yake wannan ba a yadda sai inda misali sabon musulunta ne shi ne wannan su ake jama'a daruriyatul amma misali mutum ne bai azumi a tambayi su mai shi ani ban san azumi dole bane wannan ba a yarda da dan suna daga cikin abubuwan da dole kowanne musulmi ya ne kowanne musulmi ya abin ga shine suke cewa man ankara ma huwa ma'lumun min ad-din bid darurati faqad kafara su ne abubuwan da mutum ya yi inkarin su kawai tsaye ya kahurta misali mutum ya tashi bai ga da azumi ba kai tsaye kahuri ne domin ma'lumun min ad-din bid darura ne kuma mutum ce shi bai yarda da zina haramun bace ya kahurta domin ma'alumin min addini bi darura anna zina anna zina muharrama ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan mala yace bayanin ma kai har ya kai karara ta haddin ma dole ne a ce kowane musulmi ya san da ƙarya ne walakin na aktsaran nasi la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba sai malam yayi kamar iktibasi da wannan ayar inna ja'alna fi a'naqihim aglalan kawai malam ya siffanta mutanen zamanin sa ne wanda suka dimauce ma wannan suka suka tasirantu da wannan musibar inna ja'alna fi a'naqihim aglalan lalle mu mun sanya a cikin wayoyin su aglalan maruruwa mari jam'i ne na mari mun sa maruruwa fahiya ila al-adqani fahum muqmahuna ita wannan marin har ya kai ga haɓoɓinsu ba hun muku mahuna don haka ɗame suke a kulle suke ba za su iya kwancewa ba waje an namin bayyana aidihim sadda wa min kalfihim sadda kun mun sanya a gabansu marihi shakamaki haka a gabansu ma mun sanya baya da gaba fa aghshaynahum sai muka lullube su da duhu fa hum la yusuruna don haka su ba sa ganin gaskiya wa sawa'un alaihim kuma duka ɗaya ne a kansu a anzartahum kayi musu wa'azi am lam tunzirhum ko baka yi musu ba la yu'minuna basu ba za su imani ba wannan ilimin balaga shi ake cewa at-tayis at-tayis shine a huddawa mutun tsammani daga samuwar wani abu إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب أي wanda zaka ma gargadi ya amfane sa shine wanda ya bi ambato ma'ana ya bi alqur'ani kuma ya ji tsoron Allah a lokacin da yake ba mai ganin sa fa bashirhu bi magfiratin wa ajrin karim to irin wannan kai musu bushara da wata irin gafara da wani sakamako wanda yake mai karamci wannan kawai malam ya iktibasi ne da siffanta mutanen zamanin sa domin malam ya taso a zamanin da ake ce ma mai yake da suna ga lakabin da ake ma wannan zamanin asulul jumud wa taqlidul a'ma ana gane ke ko zamani na daskarewa da kuma bi ido rihe ma'ana kowanne mutum ya rike in ba mazhabar shi ba to duk wata mazhaba kahura ce malam ya zo a lokacin da masallacin ka'aba jam'i hudu ake yi ‘yan malikiya da lokacinsu ‘yan shafi'iya da lokacinsu an gane da kiko ‘yan hambaliya da lokacinsu ‘yan hanafiya da mi da lokacinsu ana gane da kiko kuma kowanne bebin wani sallah kai har ma ta kai ga akwai wanda ma suna ganin dan mazhaba kaza ba zai aure ‘yan mazhaba kaza ba kamar an ba su matsayin manzilatu ahlul kitabi ya halatta aure mace amma su bai halatta ba su ba da ni matar su ga dan mazhaba kaza ana gane da kyau to duka kuma dalilin zakuwa dalilin da'awa ta Imam Muhammad bin Abdul Wahhab aka rushe wannan ya kasance mazhaba guda limami guda ke limanci a ina a masallacin harami dukkanin wannan albarkaci ta da'awa ta salafiyya albarkacin ta da'awa ta Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ana gane da kyau ko a takaice idan kuka lura wannan wurin abinda malam yake so nuna mana shine asali na shidda shine Allah ya mayar da shubuhar masu ganin cewa ba kowa yake iya damar kowa yake da damar ma'ana dai a takaice dai in ka lura da wannan shubar abinda maliki shi nuna mun shine asali na uku shine riko da alqur'ani da me riko da alqur'ani da sunna at-tamassuku bil kitabi was sunna ana gane da ke ko ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada na bar ku na bar muku abinda in kuka yi riko da su ba za ku bace ba hal abada menene كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي littafin Allah da sunnata shine wani mai hikima yake cewa wa inna kitaballahi a'dalu qa'idin fihi shifa wa hidayatul hayrani والحاكم الثاني كلام رسوله ما ثم غيرهما لذي إيمان ya ce littafin Allah wa kenan alkur'ani shine mafi dacewar majayi jagora a cikinsa ne ke da shirya da kuma yake da suna komowa ta wanda ya ya ɗimauce ma'ana a cikinsa ne ke da shirya ta wanda ya ɗimauce ya ce abu na biyu kuma wanda yake jagora na musulmi shine sunnar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma thamma ghayruhu malidi imani duk mai imani baya da jagora bayan wayannan bayan alqur'ani da me da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu kuma wani yake cewa al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tamwihi ilimi shine Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun fassara ba wai wani ya kawo ra'ayin shi ba shine laysa bit-tamwihi at-tamwihi shine wani ya kawo ra'ayinsa wanda yake baya da kan gado ana gani da kyau ko a takaice wannan shine asali na nawa asali na shidda to yanzu sai ku jawo mana ku zano mana su asal asalan nan guda shidda na'am mhm jazakumullahu khairan asali na farko shine ikhlasi tauhidi ta jazakumullahu khairan al'amuru bil ijtima'i fi dini umunnin da Allah ya nabi na haduwa a cikin addini da shirin rabuwa jazakumullahu khairan aha kai tsaye as-sam'u wa ta'a li wulati al-umur ji da biyayya ga wa ga shugabanni to jazakumullahu khairan bayani ilimi na gaskiya da malumai na Allah to yawwa bayanullahi ta'ala bayanullahi ta'ala li أولياء لأوليائه وغيرهم قوة ضدهم جزاكم الله خيرا wai na tizo ban san tun kahin mu zo nan kuka haddace wannan ko a a nan kin nan Allahu akbar masha Allah wannan kokolwar ba kowane saurayi yake da ita ba a ila ya wadatar sai dai in lokaci bai bi kuma yanzu kowace shubha mu kowanne asali mu kawo shi a kawo aya a kawo hadisi a kawo baiti na waƙe a lokaci yayi ko to Allah ran na san ko dan ka a ce ka baiti ne na waƙe yace lokaci yayi na'am kenan zamu dakata ko to a takeice dai inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna sai kuma wani jikoyin Allah ya kaddara haduwar mu a bangare da daura insha Allah subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa fiikum